Allah ya sa mu cika da imani Allah ya rufa mana asiri duniyar lahira Allah ƙara mana san manzo Allah wannan abubuwan da yake faruwa kusan abu ne wanda ya gani wannan rikicin da ake ta magana akan iyayen manzo Allah abu ya gani kuma lallai ba halin abari ba halin abari domin mu mun damu da annabi to shi kuma ka'ida ne in ka ji abu abin da kake so aka taba shi to ba za ka zauna lafiya ba su kuma wanda suke maganan nan aksari jahilci ya musu yawa masu yin tafsirin suke bayyana cewa misali iyayen manzo Allah hakan aksarin su su kansu dofanin dofane ne abinda hausa suke cewa masu fushi da fushin wani ne aksari in aka bar su an wani lokaci shi yasa a yi musu rajaman bilgaibin wannan rajaman bilgaibin su san an sani kuma ana jin su to wannan shine ko ba dan Allah ba da su hakura saboda tallan fasikanci ne ai tallan na ai rajaman bilgaibi shine dalilai su je musu dalilai su je musu su tabbatar da cewa ana sane da takunsu wato kifi na ganin ka mai jakoma duk inda saboda yanzu kaga wannan ɗabi'ar da yawa mata a cikin gida suna ɗauka suna ɗaukan kuma ga sunan aksarinsu salihai ne to amma kuma salahar tasu sun yi ta'alliki da mutanen banza wannan kuma wannan ala mai kaiwa ne sannan da yawa waɗansu kuma sun damu dole su ji to kuma in suna jin ba a ba da irin wancan ai da haka suka yaƙe mu sai ana ganin kamar izala ta fi kowa gaskiya da yake an musu shiru to wannan suka samu dama sai suna ta yi sai kuma kowa sai ya tsammanin cewa tun da ba sa ba ce komai ba to ai suna kan gaskiya ba gaskiya ba ne iyayenmu ne suke da kau da kai to amma mu zamaninmu ba mu kai matsayin da za mu kau da kai ba mu ba mu kai matsayin kau da kai ba tukunna nan gaba dai kan za mu kau amma ba yanzu ba yanzu kan ba za mu kau da kai ba saboda mutum ya ce cas aka manzo Allah da umar masa da martani shi ruwayan da malam yake magana wancan riwayan na ma'amaru ainihin mutumin sunansa muttafaqu sunansa muttafaqu yake cika na abi silur rahim babana yana sa da zumunci yana kaza yana kaza manzala ne ce la tabtakhiru bi abaikum wa hum fahmun ibnu fahmun kada ku dinga alfahari da iyayenku domin wuta ne yan wuta misali kamar a ce gaushin wuta ne sai ce wa abuka babanka fa sai ce iza maratta bi kabar mushrikin hais ma maratta bi kabar mushrikin fa bashiru bin nari duk lokacin da ka wuce kabarin mushriki ka ce masa dan wuta ne yace kallafani rasulu sallallahu alaihi wasallam ma maratta bi kabar mushrikin illa bashartuhu bin nari ban wuce wani kabarin mushriki ba sai na bashi labari da cewa dan wuta ne wannan yana wucewa akan haka wannan riwayan fatan tana nan amma dukansu ba za ka samu ɗaya daga ciki ya ja hadisin ba saboda a ciki babu maganar iyayen manzo Allah babu kuma wannan riwayan shi ma'amar bin rashid din riwayansa dukkan sitti sai sun karɓo riwaya a wajen shi saboda amincinsa amma wannan mutum ɗaya ne kawai ya rawato riwayarsa kuma a riwayarsa akwai maganganu amma suka yarda ya danne ma nassin alƙur'ani akwai wani wawa har da cewa fa sai dai fa a yi haƙuri kawai wannan dai sai sun shiga wutan wai sai dai a yi haƙuri to abinda wannan irin bala'i a ce wai sai dai a yi haƙuri wai to abinda yake faruwa yadda mutane ya kamata su lura su ga yadda abin da su tabbatar da iskanci ne kuma ba sa kaunan annabi muhammadu makiya annabi ne bi kulli ma'ana duk sauran karatun ba sa ji ne in ba sa ji manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada kyautan aljanna wa dutse kyauta me aikin dutse son son kawai ya so ya so hamza lokacin da aka kashe sayid na hamza a uhudu an ɗauki sayyidina hamza a uhudu za a shigo da shi baki algarkadi uhudu ya biyo su manzo Allah ya sa aka tsaya dutsen ya tsaya in aka tafi dutsen ya bi manzo Allah ya ce ku tsaya jabalun yuhibbu na wa nahibbu dutse ne yana son mu muna son shi to duk kuma abin da manzo Allah yana so shi ma yana son manzo Allah wa huwa min ahlil jannati dan aljanna ne ku tuttiran dabino ku tuttiran dabino da manzo Allah yake zama a kansa ranar da aka yi wa manzon Allah minbari zai hau kan minbari ku tuttiran dabinon yace yana ta kuka duk sahabbai suna jin kukansa ku tuttiran dabino duk kowa ya san ku tuttiran dabino aka sare shi baya dawowa da rai ya gama kenan baya toho to amma kuma sai gashi yana kuka a gaban sahabbai kowa yana ji kaman jinjiri manzo Allah zai kama shi yana rarrashin sa yace me kake so so kake in dawo da kai duniya ko so kake in tura ka aljanna waliyan Allah su cika a lahira yace na zaɓi in koma aljanna manzo Allah ce je ka ya tura shi aljanna kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ranan da ya shiga gidan wasu daga cikin anan a Madina suna zaune da sayyidina babakar da sayyidina umar da abu huraira ana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tashi a cikin su yana tashi sai ya tafi wani gida sai ya shiga kaman yana da wani lungu sai ya shiga ta ƙasa ya shiga gida can bisa an karba suka tashi suna neman manzo Allah ina manzo Allah yake ina manzo Allah yake sai suka tashi sai suka tashi suka je gidan ana yawo ana neman sa Abu Huraira da ya zo ya ga gidan sai ya kutsa ya shiga ta ƙasa ya bula sai ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce masa wane ne anan sai ya ce Abu Huraira ne Abu Abu Huraira ne ya ce na san hakan haka za ta kasance sai ya ce ya rasulullah ai muna neman ka ne ba mu san inda kake ba sai ya ce Abu Huraira e bi takalmi na ga sunan ka fita waje duk wanda ka gamu da shi in ya shaida la ilaha illahu ni manzon Allah ne ka ce masa ya shiga aljanna takalmin shine shaida takalmin kawai in aka kalli takalmin an shiga aljanna sai na ba huraira yana fita ya fara kenan sai ga sai na umaru sai na umaru ya ce kai daga ina kake ce ai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana ina yace yana wancan gidan yace yana gidan yana yana cike yace yace me ina zuwa sai ce ai manzo Allah ne yace in fita da wannan takalmin shiga fi shikakil madina duk wanda muka gamu da shi in yayi imani ya ga takalmin dan aljanna ne takalmin shi ne sai na umar ya dake shi a kirji sai da ya jefar da shi sai da ya zauna da gindi a ƙasa ya tashi ce maza ka koma wajen maza Allah ya tashi yana kuka a guje ya koma wajen maza Allah sai na umar ya je ga maza Allah ya ce ya abu huraira ma ya biki ka me yasa ka kuka ya ce daraba ne umar umar ne da ke sai ga sai na umar ya shigo ya ce ya rasulullahi yadda mutane suke da kasala idan ya fita ya nuna musu suka gane yan aljanna ne ba su yi ibadan ba wannan shine dalilin sai na umar bin khattab ya ce mutane ba su yi ibadan ba sai sun sai kalli takalmin kawai shikenan wannan fa takalmin annabi fa ba ma'aifiyar manzon Allah da ta dauki cikin manzon Allah ba ba kuma Abdullahi da bai taba yin zina ba wanda ranan da Abdullahi ya dauko ma ya dauko aka fanshe shi ya fita yana tafiya wata mata ta ga hasken sa tace abdullahi ka zo ka kwanta da ni mana zan baka raƙumi ɗari sai ce ammal haramun falmamatun dunahu da in yi zina gara a kashe ni ya ce wal hallu la hillun fa astabiluhu in halatta abin da bai halatta ba ina nisantarsa innal karima yukrimu irduhu wa dinuhu fa kaifa bil amri allazi tabgihi mutumin da yake da matsayi to yana girmama addininsa da mutuncinsa ke kuma me ke nema a wajena mahaifiyar kuma ta ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa uizuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi ina nema masa tsari bil wahidi da Allah guda daya min sharri kulli hasidi wannan ita ce kafira wannan ita ce kafira haba me mutane suke zato wa manzon Allah ne manzala sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar bin al-khattabi wata rana akwai ummu ummu ummu aymana ummu aymana yar uwar fahita ko yar uwar sayyidina ali bin abi talib danta ya rasu ta sa kuka manzala fita ce me yasa ke kuka tace yaron nan ne ya rasu ya ce isbiri ajjarakin lahu ki yi haƙuri allah ya baki lada ki yi haƙuri allah ya baki lada bayan ta tafi sai abin ya sake cinta sai ta sake challa ƙara sai sai na umar ya ce ke kar ki ga kina kusanci da manzo allah ya hana ki kin kiko to wallahi za ki shiga wuta sai ta sake ƙara ƙara na uku sai manzo allah ya fito ya fito ya ce ma ya ki ya umhani me yasa kike ce umaru ne ga abin da ya gaya mu sai manzo Allah ya ce kai bilal zo nan ka gaya musu ya ce wallahi ni ne ni kadai wanda ba abin da ya taba ni tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya ba abin da ya taba zuriya na da jini na ni ne ni kadai wanda ko surkunta muka hada da kai ba zai yanke ba har tashin kiyama yace kai ni ne wanda zan yi ceto ranar tashin kiyama har shedan ma sai yayi zaton zai shiga wannan fa shine annabi to dan Allah banda walakanci da rashin inda aka sa kai ta ina mutum wai zaka tura iyayen manzon Allah to to ka tura su me laifin da suka yi me suka yi laifin kenan sun haifa annabi ko ba shine ba tunda sun haifa annabi sun yi laifi sun kawo babban damuwa kenan kasa ko to amma in ba haka ba babu dalili duk Allah ya kawo nusus a cikin alkur'ani amma duk mutanen nan kaje ka same su in kana ka musu mai cikin alkur'ani nan duk su wa ma kana rabbukum muhlikul qura bi zulmin wa ahliha gafilun Allah bai taba halakar da wata ƙasa ba sai mutanen ba su san abin da ake nufi da annabi ba zo Allah ya kama su Allah bai taba yi ba amma dukka ina ai sai ya shiga sai sun shiga haka kawai sai sun shiga sai sun shiga to kuma ka tambaye su duk wanda yake ce to kai baban ka yana da rai ko ya mutu in ka tambaye shi ce to in Allah da wallahi baban ka sai ya shiga wuta sai ya ci ka ga masa bakar magana kuma fa in ka shafa iyayensa sai ka samu yawancin su maguzawa ne maguzawa ne amma kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace haratun min nikahin Abdullahi bin Abbas ya fito da iyaye mata daga kan Aminatu zuwa kan manzo Allah sallallahu zuwa kan annabi Adamu 500 babu wani abin da ya shafi daya zina ba a taba samun ɗaya daga ciki ba wa tuqallabaka fi sajidina tuqallabaka fi sajidina duk gashi nan nan susul qur'ani malam bila addin amma malam mutanen nan saboda tsaban hikidu da hasada sun kasa gane annabi to ta ina za mu basu ta ina musa musu ido su ci gaba da bata wanda suke da sauran imani ko kuma a mu tayar mu cire takobin mu sari mu libattar duk wanda ya zo kawai mu zamo matsayin shari'a babu in baka yi mutunci annabi wato kai ma baka da mutunci kawai to wani mutunci ne ga mara mutunci babu mutunci ga wanda bai da mutunci wannan shine ma'aikata ne na yahudawa ma'aikata ne na yahudawa ma'aikata ne na yahudawa amma wallahi tallahi ba ma'aikatan manzo Allah ba wallahi tallahi domin aikin kuɗi suke duk wanda ya zo yake wannan maganar to ka shafa in ka ga sabon wanda aka sa shi tafsiri ne to yana so ya samu mazauni ne to sai ya yi ɓaramɓarama ya faɗa ya faɗa domin su kujeransu na daraja shine rashin mutunci man kushifa anhu jilbabul haya lokacin da ba ka da kunya to a lokacin kuma an taminal mukarrabi na a cikin izala duk lokacin da baka da kunya to lokacin kana daga cikin mukarrabai duk lokacin da kuma duk ilimin kan ne za ka tafi a minwali na ahalun lahi kai ka daidaita sai a ce wallahi kana ji kana gani in limanci kake ma sai an mai da kai ladan wallahi ba yadda za ka yi ka ci gaba ba yadda za ka yi ka ci gaba amma duk wanda ka ji yana zage-zage yana zage-zage to yana yana harin wani abu ko ana samun kuɗi a anguwan ko ya cin an kai shi ƙara wajen babban malam ba za a yi magana ba to wannan duk ya sa ku a wuta to shikenan a can kuma wahu min al-muqarrabina akwai wani yaro a a nan sarkin arab na yi muhadara kafin azumin nan baban ne lahiya yanka ragon lahiya da ya dawo ya shaƙe uban ya ɗauki ragon ya jefa babban sai da ya tashi ya je aka ce ya zama shugaban samari na layin ka ji ba ba kuma in ci magana ta mama ubansa mahaifi ne ya yanka ragon lahiya saboda baya izala shi uban dan da ya zo sai ci ya yanka masa mushe ya ɗauki naman ya jefa a kwata ya shaƙe uban kuma to wannan ya yi sunna sai da babban malamin aka tafi da baƙaƙen mota aka ja ka naɗa shi shine shugaban matasa a sarkin arab wallahi tallahi a sarkin arab aka yi wannan takar makallahu wannan bai isa nuna wa mutane cewa ina mutanen suke tafiya ba ni ban ga dalilin da za ji kunyan dan iska ba ban ga dalili ba ne kawai babu dalili ko kaɗan saboda shi ne duk mutumin da ya zare takobi to zare masa yawa duk abin da yake ganin zai iya bismillah malamai ne ba malamai ba ne ba malamai ba ne 'yan siyasa ne kawai yawa 'yan siyasa ne kuma duk abubuwan da su koma menene muna ji muna gani duk a gabanmu komi aka kafa duk iskancin mun sani ɗaya bayan ɗaya kowane anguwa mun san abin da aka yi ko ina mun sani kuma muna da rada duk inda muka harba kuma sai mun fito da abin da yake hakan ne saboda aka babu dalilin da za a dinga tausasa wa mutumin da bai ga annabi wani abu bane babu dalilin da zaka ji kunya abin da ba abun jin kunya ba saboda haka duwa tihima a tiyahi manzo Allah yake fa inna wa alayka sadaqatu duk wanda bai da kunya ka masa rashin kunya sai a rubuta maka ladan sadaka haka manzo Allah yace tihima a tiyahi fa inna wa alayka sadaqatu balle wayannan fasikai fasikai munafikai kuna masallaci kuna masjidus masallaci shi yasa ni ban yarda mutum yayi sallah ciki ba a fatawa saboda masjid dirara ne to ka je ka bi makiyin annabi sallah ku je wajen Allah ku ce ka ce ya to na bi masoyin kan nan koya to ta ina za fara ta ina za fara saboda zatin Allah ko ba su da wani kwarjini a duniya ba sa cikawa da imani kuma kowa ya sani na ce dama karshe laisal umuru fil awaidi wa yakin al umuru fil awakhiri al'amarin ba farko ba karshe to ƙarshen su ba kyau ƙarshen su ba kyau to ya kuma wanda ƙarshen sa baya kyau ka muka ɗauka cewa addini ne ko addini ne ya nuna maka an gama tsallen gabaki ɗaya aka zo mutuwa gabaki ɗaya mutum kaga sai tsalle tsalle wannan wani irin abu ne haka saboda haka wallahi ni malam ibrahim yana sassauci da yawa ni kan banga dalili ba yawa banga dalili ba domin ba abin da yake nema a wajensu to me za su maka ba abin da za su baka ba karatun don dai haka sauran karshe kuma ba su cire ba to kuma kai kana yi musu alkunya su ba su zan alkunya ba alkunya ne ya kashe mu iyayen mu da suka musu alkunya suna ganin su yara ne sai suka ga kawai take kawai mutum ya ce maka kafin kansa tsaye zai jefa ka wuta wai shi yana aljanna kuma ka ga dan iska mugun fasiki kuma wannan ba dukkan su ba haka bane da su da masu dangalallan wando wallahi ku kiyaye su an rantse da zatin Allah kuma wannan ba shikenan ba ba shikenan ba wallahi ba shikenan ba duk abin da ya shafi gidan manzo Allah sai da suka yi kace kace da shi wallahi duk abin da ya shafi gidan annabi muhammadu wallahi sai da suka yi kace-kace da shi ai da ana ce maka mutum ne kamar kowa aka zo aka ce bai san gaibi ba ko to wannan kasan na iyayensa yan wuta ne ba izala ba ce a'a masu gajeren wando ne masu ba izala ba ne ba za ka samu in ka samu ɗan izala ya sha ya mannu ne ya yi aro ne da suka harɗar nan ya wato sai ya mannu kasan in ruwa ba san ruwa da zafi ba amma in ya zauna da mummunan makwabci wuta sai ka ji an ce ruwa ya kona mutum ko ba haka bane to wannan ne shine amma asalin su ba haƙƙin su bane ba wannan ba daga ainihin dan izala bane daga masu fadin gemun ne masu gajeren wando su ne asali to su kuma shirin su ya fi na yin izala domin yan izala ƙauyawa ne ƙauyawa ne wannan shi ne iya gaskiya wancan kuma duk kudu ba za ku ga yan gari ne a ciki duk yan boko a cikin wancan suke e suna ganin ka kai matukan ba gidaje ne in ba a wannan ba saboda yayi ne yayi ne za ga mutum ya kakkabe yana tafiya yana faɗi akwai wanda iska ma yana dingishi wai tafiyan annabi kenan wallahi tallahi mala wallahi Allah duk irin wannan da yake mu kasan muna tare na farko abin da yasa dole mu musan su tun da duk gogayyen ilimin da za a yi a university muna tare mun san su mun san duk irin salon da mutum zai juya muna kallon sa abin da ka karanta mun karanta ko mun karanta wanda baka karanta ba duk ya tsiyanka da university to mun yi kuma duk abin da kake zato mun sani in takardar ce muna da ita kuma ba za mu yi aiki ba ma so amma kuma mun san karatun to kaga wannan to shine da yawan haka ba sa duk karatun ka in ba su ganka da wannan kwalin ba to ganin ka suke mugun ba gidaje dan kawai eh haka ne amma wannan takardar in dai sai ganka da ita to shikenan su nan gaba sai sun zaka ga kiran sallah ma sai an ce sai mai takarda wallahi wallahi tallahi ai mulki suke so ai mulki suke so Allah Allah suke mulki ya fada hannun su ka gani wallahi wallahi wallahi wallahi Allah kenan ko to na rantsi da zatin Allah jan na rantsi da zatin Allah ya fi sani na rantsi da zatin Allah domin duk ranar da Allah ya bashi mulki na rantsi da Allah duk salihan nan sai ya yanka su ya ce addini ne wallahi tallahi duk salihan bayin nan sai ya bi su yana yanka su ya ce kuma addini ne jan kuma ba zai haka ba Allah malam ai mutane ba za su gane su bane dan ba za a san sharrin su ba har yanzu in suka leko da abu in aka kokkobe su sai su sai su dan tsaya su ga sai an kwambiyu sai su sake bullowa da shi wannan magana na iyayen manzo Allah a 2000 aka fara fitar da shi a nan garin a 2000 din da aka fara fitar da shi ni na rubuta littafi albarkul asai fi safa aba'il mustafa na rubuta littafi na buga shi guda dubu albarkul tun daga kan annabi adamu har zuwa kan aminatu da hawa'u na ɗauko nasban manzon allah na shigar na kawo dukkan nususu dukkan komi na bayar ni da kaina nake kai musu makarantu kowanne jin bashi hannu da hannu ba wannan iska da ya sake magana duk cikin abokananmu sai daga baya sai su kamar an yi shuru sai aka sake a masallacin gidan babo abdulkarim baban mera amma aka sake ballo ta sai aka sake fada amma duk a cikin makaranta suke a cikin gari dai nan masallacin ne a cikin gari dai babu nan masallacin ne aka fara amma duk sauran a makaranta ake koyawa mutane to kaga an bar na sallah da takalmi in da kai sallar takalmi ya ce imanin ka ya kai har kyauta sai an maka to wannan ai ga kawai akwai aiki a gaban mutane saboda haka shi yasa ake tausayin matasa a gaya muku ranar da ka gani ka ce dama kaji yawa ya rage maka wa man sha fali min wa man sha fali kafur inna atatna lil zalimin nara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala akarmukallahu
ai salati goma goma ga annabi karanta kulbon lawa bakwai bakwai bismillah fatiha salatul fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقداره الذي ربنا